أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da wannan lokaci mai albarka barkanmu da sake saduwa a wannan darasi na littafin kitabul kaba'ir wanda alhafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi kuma wannan shine zaman mu na 66 daidai yau muna ranar 20 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba ali sallallahu alaihi wasiloli da biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu tashi kan alkabiratu saminati wal arba'un wato kabira ta arba'in da takwas ita ce a taswiru fi siyabi wal miɓan wal hajri wal darahim wato yin zane na siffar mutum a jikin tufafi ko a jikin bango ko a jikin dutse ko a jikin katangu shine hitan wal hajri ko a jikin bangwaye haka ko kuma dutse wadda rahim da kuma a jikin kudi wasairul ashiyai da sauran abubuwa sawa'un kanat min shamay'in aw ajinin aw hadithin aw nuhasin aw sufin aw ghayr zalik daidai ne laifin yana nan wannan zanen an yi shi ne a jikin tsimma ko kuma an yi shi ne ta hanyar amfani da fenti ko kuma ta hanyar ƙiƙarawa haka daidai ko kuma ta hanyar zubi kamar a narka roba ko a narka ƙarfi sannan sai a zuba shi haka sai a yi siffar abin augar zarika ko wani wannan wal'amuru bi lafiya da kuma umarni da lalata irin wannan abin an gaishe قال الله تعالى على مدى بسركيات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الإمام إكرمة إرغتين الماجران سيدنا عبد الله عباسيتي هم الذين يصنعون الصور abinda ake nufi da waɗanda suke cutar da Allah da manzansa ɗin nan a nan a wannan ayar su ne waɗanda suke yin gumaka ko kuma zana siffa ta ɗan adam ko wani dabba haka wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga sayyidina abdullah dan abbas Allah ya dade su da shi da mahaifinsa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu gani shi ya ce innal ladina yasna'una suwara hakika waɗannan da ke aiwatar da siffar ɗan adam ko siffar wani dabba ta hanyar curawa ko sassaƙawa ko kuma zanawa da hannunsu yu'azzabu na yawmal qiyama haƙiƙa za a musu azaba a ran alqiyama yuqalu lahum za a gaya musu ahyu ma khalaqtum kuraya abinda kuka halitta din mukharrajun fi sahihayn wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a wurare biyu haka nan Imam haka nan Imam Muslim ma ya rawaito shi to me ake nufi da ainihin sura anan shin ana nufin kowanne irin hoto ko kowanne irin zane ko kuma yaya abin yake to abin da malamai sun ce hoto ya rabu ne kashi biyu akwai wanda dukkan malaman duniya sun ittifaki akan haramcin shi shine kamar mutum ya siffanta abin da yake da ruhi a jikinsa kamar dan adam ko wata dabba ko tsuntsuwa ka sai mutum ya yi shi a siffar wani abu mai inuwa misali kamar mutum ya yi shi na roba ko kuma mutum ya yi shi ta hanyar ginawa da laka ko kuma ta hanyar ginawa da siminti ko ta hanyar sassaƙar ici ko ta hanyar sassaƙar dutse haka hade ya zamto ya fidda siffar wani abin da yake so ya fitar to wannan babu saɓani a tsakanin malaman duniya cewa haramun ne yinsa kuma duk wanda ya yi wannan ɗin matsinanne ne bisa harshen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a yi mishi azaba a ran alkiyama za a ce mishi karaya abin da ka halitta din nan ko kuma a hada shi da abin da ya halitta din a cikin gidan wuta wani abin da ya halitta din zama ne mishi azaba a cikin gidan wutansa to idan ya zama labudda dole sai ka yi irin wannan din to ka yi abin da ba mai ruhi a cikin shi ba kamar bishiya ko wata shuka haka ko kuma ka yi hoton gida ko wani abu haka in ya zama dole sai kai to sai abu na biyu da sai nau'i na biyu kai shine yin abin da babu sura a cikinsa kamar mutum ya zana hoto wanda yake ba mai inuwa ba kamar yi hoton bishiya ko hoton rana ko hoton wata ko hoton tauraro ko hoton wata korama haka ko kogi mutum ya zana haka ko hoton wani dutse da abin da ya kama da wannan wannan malamai da yawa suna ganin cewa halal ne ya halatta mutum ji irin wannan duk da a cikin malamai akwai imam mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai mashhurai shi a fatawarsa ya ce yin wannan ɗin ma bai halatta ba in dai abin da zai iya girma ne misali kamar shuka ko kamar bishiya kaga tana girma to tana girma kuwa alama ce da ke nuna cewa akwai ruhi a jikinta don haka ita ma bai halatta mutum ya zana ta ba ya kaba hujja kuma da wani hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fal yakhluqu habatan aw li yakhluqu sha'iratan aw li yakhluqu zarratan to waɗannan da ke yin siffar abu suna zanawa din in sun isa su halarci wata ƙwaya ta dawa ko ƙwayar shinkafa ko ƙwayar gero ko ƙwayar wani abu ko kuma sun isa su halici koda sha'ir ƙwayar sha'ir wani abu ne mai kamar alkama ko kuma sun isa su halici ƙwayar zarra na ai ba su isa ba to sai dai abinda jamhurin malaman duniya suke akai shine wannan din duka ya halatta a iyi to sai kuma nau'i na uku shine yin abin da yake mai ruhi din ne amma mutum ya yi shi ta hanyar kamar sakawa haka a jikin tufafi kamar shi ne da ake kira kamar rasu to wannan daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa shi ma haramun ne kuma da suke ganin wannan din ba haramun bane ya halatta a'i kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito daga hadisi sai na Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu wanda hadisi ya zo da lafazin illa raqaman fi sawbin sai dai wani zane haka a jikin tufafi wanda aka saka a jikin tufafi din kaga anan fasa sunan raƙama an an istisna'in ainihin wannan irin zanen saboda jikin tufafin aka wannan din shi ba wai an yi shi ne domin ya yi kamanciciniya da abin da Allah ya halitta ba na faɗi cewa akwai saɓani tsakanin malamai ko wasu suna ganin cewa ya halatta wasu suna ganin cewa shi ɗin ma dai bai halatta ba akwai kuma launi na hudu shine kamar hoto wanda ake ɗauka da waya ko da kyamara to wannan gaskiyar magana abin da ya fi inganci a cikin fatawar malamai mafiya yawa kuma shine halal ne saboda ai ba wani abu ka zana ba wani abu ka kirkira ba ka yi amfani da hasken kyamarar ne ka ɗauki ainihin hoton abin da dama shi ne abin da Allah ya halitta ɗin yawa to wannan gaskiya mafi yawa mafiya rinjayen malaman duniya suna ganin halarcinsa illa dai kawai sai a kiyaye kare zamto akwai wani abu na bayyanar da tsaraici a cikin hoton ko wani abin da ya kama da haka in akwai wani abu na bayyanar da tsaraici da kuma wannan sai hoton ya zama na haramun saboda wannan bayyanar da tsaraicin da ke ciki wallahu a'lam wa na Aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana Aisha Allah ya dade ita tace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad وقد سترت صحوة لي بكرام في تماثيل sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wata tafiya alhali a wannan lokacin nan na rufe ir wata rumfata haka wani gefe haka na rumfata na rufe ta da wani kalli ko da wani zani haka nawa wanda a jikin shi akwai zane فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan din to sai yayi fushi alamar fushin ku shine launin fuskar shi ya canza wa qala sai ce ya Aisha ya ki Aisha ashaddun nasi azaban yawmul qiyamah mafi shan tsananin azaba daga cikin mutane a ran alkiyama allazina yudahiquna bi khalqillahi azza wajal suna da suke yin wasa da halittar Allah mai girma da daukaka qalat aisha nana aisha Allah ya yarda da ita tace faqatu faja'altu minhu usadai usadatai faqatu sai na yanyanka shi faja'altu minhu usadatai sai na sanya daga gare shi fulo guda biyu bukar rajin fi sahi hayi hadisin amurda da shi a cikin sayar bukhari da muslim alkiramu bi kasirar kafi wa huwa satr an ce kiram din nan da da yi wa kafin din kasra ana nufin sutura kamar labule kenan haka was sahawatu ita kuma sahawatu kasufati takunu baina yadayil bait kawai ɗan wata rumfa ne haka ko ɗan wani lungu haka da ake yi a gaban ɗaki ta gaban ɗaki haka wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga sirrin abdullahi dan abbas Allah ya da su ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu lallai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu musawwirin finnar duk wani mai yin zane ko su sakar gumaka yana cikin wuta يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب في نار جهنم za a sanya masa da kowanne abu da ya kirkira ya zana ko kuma ya sassaƙa to za a sanya wannan abin rai ya zama yana azabtar da shi a cikin wutar jahannama shi ma wannan hadisin an fitar da shi a cikin sayar bukari da muslim wa anhu radiyallahu anhu qal an karɓo daga gare shi Allah ya dade shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي نجم الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man sawwara suratan fi dunya duk wanda ya sassaka wani gunki ko ya zana wani abu a nan duniya kullifa an yafaka fiha ruha yawmal qiyamah lalle za a kallafa masa dole sai ya busawa wannan abun numfashi a ran alkiyama wa laysa binafisin fiha abadan alhali shi kuma har abada ba zai iya busa wannan abun numfashi ba shi ma wannan hadisin ingantacce ne bukhari da muslim duka sun ruwaito shi wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa ya qulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da daukaka zai ce wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqi wane ne yafi zalunci fiye da wannan wanda ya tafi akan zai halicci wani abu kamar halitta ta falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sha'iratan aw liyakhluqu zarratan idan sun isa masu yin wannan din to su kirkiri halittar kwaya mana su halicce ta gani aw liyakhluqu sha'iratan ko kuma su halicci koda kwayar sha'ir aw liyakhluqu zarratan ko kuma su halicci koda kwayar zarra sha'ir alkama mukarrajin fi sahihain shi ma wannan bukhari da muslim sun rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam mai tsira da amincin Allah ya ce yakhruj unuqun minan nari yawmal qiyamah wuta za ta fitar da wani abu kamar wuya a ran alkiyama a cikin ainihin ƙarashin hadisi a cikin sanar tirmidhi wato wannan wuyan a jiki akwai kai har da idanu guda biyu da kunnuwa guda biyu da kuma harshe wanda tana iya yin magana da shi sai ya ƙolu sai a ji wannan wuyan kan yana magana yana cewa inni wakiltu bi salasatin ni an wakilta ni ne in azabtar da wasu nau'in mutane mutum uku wasu nau'i uku na mutane bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar ga duk wanda ya kira wani abun bauta ba Allah ba ko ya hada Allah da wani wurin bauta wa bi kulli jabbarin anidi da kuma kowane irin jabbari wato azzalimi anidin mai taurin kai musamman irin wannan zaluncin da ake ciki a ƙasar nan dubudai dubudai yanzu saboda Allah a cikin satin nan wasu ɗalibai ne a makaran- a wata makaranta a zamfara ‘ya'ya mata wajen su arba'in ‘yan kidnapping su suka ɗiba su shiga daji ne amma ba ruwansu kuma at the same time kuma a cikin wannan satin kuma an bankaɗo wani babban harsan soja wanda yana daga cikin waɗanda tsaron ƙasar yake hannunsu shi kuma ya saci kuɗin da ya kai naira biliyon guda da miliyan ɗari hudu biliyon ɗaya da miliyan ɗari hudu shi shi kaɗai can kuma ga 'ya'yan mutane an sace yanzu duk wanda yake da 'ya wacce ta kai kamar shekara goma ko sama mutum ya iya surantawa a zuciyarsa ya gani in 'yansa ce a ce wani ƙato ba a rabu babu boko wanda dabba ma ba ta fi shi rashin hankali ba ya zo ɗauka maka 'ya ya shiga da ita daji da kake tsammanin zai mata da kake tsammanin zai samu ‘yar taka ko da ba za a yi mata komai ba dai a ce an ɗauki yarinya irin wayannan mutanen sun ɗauki yarinya sun shiga da ita cikin daji da kake tsammani to ka ji fa saboda yi a majalisar ƙasa ba saboda an kashe wani arne ƙwaya ɗaya har da wai one minute silent aka yi aka yi shiru saboda girmama mutuwar wannan arnan da musulman cikin da arnan cikin duka kowa haka aka yi shirin na tsawon minti guda ana jimaman mutuwar shi kuma fa mawaki ne ma ba wai wani a arnan ma ba wani wani mutumin kirki ba ne duk da a kafirci ba wani abin kirki to amma babu ruwansu musamman ma wa'annan namu na arewa babu ruwansu za a kudu a satin da aka ce shi wannan arnan wannan mawaƙin duk wata jarida sai ka ga labarin duk wata jarida ko jarida ce ta online ko kuma jarida ce haka ta takarda sai ka ga labarin wannan muhabbat ko wane ne ta ga labarin kisan nashi mm to amma an anan arewa ne in mutum ɗari ma aka kashe masu sallah masu kalmar shahada a ka ga labarin ka ganshi sau ɗaya ko sau biyu shikenan an wuce wannan wurin ka gani ba shi ɗin ma ba ma wani sananne ba ne yaro ne ka gani ɗan shekara ashirin da uku to haka kwanakin baya ɗan gidan wani wane ne wani sananne dai mawaƙi ne nasu na kudin na ko ko wane ne davido waɗanshi ne ya faɗa a ruwa ya mutu a swimming pool ne fa na gidan yaran nashi ya mutu in ka ga yadda suka rika tarirayar abin nan suka rika tiriri da labarin nan kai ka ce mutum ɗari ne suka mutu a kudu to ta yadda su suka fi mu kenan su rayukan ƴan uwansu yana da tsada to rayukan namu ƴan uwan ne shiru shine shine shine wai aka ci an yi waka da rini ke ji an ci ya nuna wasu suna sallah kawai jin kiɗan waka sai aka bar sallah aka ci gaba da waka warai kuwa duk dai rashin mutunci ne kawai saboda ganin mu ɗin ba mu san yancin kanmu ba waɗanda ya kamata su yi magana da yawun mu ɗin ba wannan ne a gabansu kawai mulkin su ne a gabansu duk da hakan dai inda a ce a ɓangaren mu ne irin wannan ɗin ya faru ba yaro ɗaya ba in yara goma ne ma suka mutu wallahi ba wanda zai damu kuma abin da zai baka mamaki shi ne kalli dai abin da ya faru na arniyan nan wace ta sakin bakin nan akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka shi ta sokoto eh dubi dai yadda suka rika magana suka rika magana kamar za a rufe kasar saboda tsabar yadda suka rika tada hankalinsu amma a satin tsakanin wannan ɗin bai kai kwana goma ba da tsakar rana wani samari suka tare wata musulma yar jihar adamawa tana zaune ina jin ko a jihar anambra ne ko su jihar ne a nan dai jihohin su na inamuri da tsakar rana suka kama ta suka yanka ta da tsohon ciki a jikinta suka farke cikin da yaranta wajen guda biyar suna tafi tare da ita kuma za ta je unguwa ne haka su ma aka kama su aka yanka amma shiru kake ji ba wani gwamna a arewa da ya magana ba wani dan majalisa a arewa da ya magana ba wani sanata a arewa da ya magana ba wani minista a arewa da ya magana shikenan kawai labarin ya wuce amma kai yanzu in wata arniya ce aka yi mata haka a Kano ko a Sokoto ko a Katsina ko a Kaduna ai wallahi a ba daɗi ana rikicin ba a ba daɗi ana magana ba yi wata guda suna yi sai sun rika jan hankalin ma kasashen waje masu shigo su yi magana har kungiyar kan ita yi magana amma yanzu babu amma babu wata kungiya ta musulunci da ta fito ta yi magana ko ta ja hankalin gwamnatin tarayya a kai yawanci kungiyoyin mu kawai abin da suka fi kwarewa a kai shine a fito a kafarta wancan a kafarta wancan aiwa wancan malami ko basaraki rashin kunya a kafarta shi a jefa mar kaulatin shi kenan iya maganar kenan amma in irin wannan ne ba za ka ji bakin kowa ba saboda mutum yana tsoron in ya fito ya yi magana ya faɗi gaskiya inda yake zuwa yake yin maula za su daina bashi Allah ne kiyaye wannan wuyan da zai fito daga cikin wuta zai faɗa ita wuta za ta faɗa ta ce ita an wakilta ta ne don ta azabtar da nau'in mutane mutum uku masu yin shirka da Allah kowane irin shugaba mai taurin kai mai kuma tsaurin idanu mai girman kai wa bil musawirin da kuma masu suranta siffar ɗan adam na gunki ko kuma na zane haka da hannu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tadkhulul malaikatu baytan fi kalbun aw suratun malaiku malaikun rahama ba su shiga duk wani gida wanda a cikin shi akwai kare ko akwai wani gunki ko kuma zane haka da aka siffanta zane na dan adam a cikin bango to malaiku ba su shiga mukarrajin fi sahihain bukhari da muslim sun ruwaito shi wa fi sunan abi dawud an aliyin عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتكن سنن إمام أبو داود أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبو طالب قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle maza Allah tsira da amincin Allah tabbata gari shi ya ce la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun aw suratun wala junubun malaiku ba su shiga duk wani gida wanda a cikin shi akwai kare ko akwai sura wato gunki ko wani zane wala junubun ko kuma mai janaba malamai sun ce ba wai ana nufin kowane mai janaba ba kamar wanda in janaba ta same shi zai rika wasa da ita zai wayi gari inda da dare ne zai wayi gari bai yi wanka ba in ma'aikaci ne ma ya tafi wurin aikinsa ko ya tafi kasuwarsa ko gonarsa a haka in ya gara ma sai ya wuni har wani daren ya zo wata janaba ta ƙara samun shi bai dai wanke wancan tajiyar ba kuma ga wata haila ta sake samu shi ba ga wannan bayan zama da janabar ga kuma rashin kula da sallah to wannan duk inda yake malaiku ba su ga wannan gidan kama anan malaikun rahama ake nufi banda malaiku raqibun wa atibun masu rubutun ayyukan mutum waɗannan kan ba janaba ba ko me a jikin shi suna tare da shi suna rubuta dukkan ayyukan shi imamu ahmad ya ruwaito shi haka nan imam abu dawud da imam nisa'i kuma wasu rushin malaman hadisi sun da'afa shi sun ce yana da rauni wa qala al-khattabi rahimahullah imam al-khattabi Allah ya dade shi wa Allah ya masa rahama yace fadan shi sallallahu alaihi wasallam da yace la tadkhulu malaikatu baytan fi kalbun wala suratun wala junub malaa'ikatu al-malaikatu allazina yanzilu na bin rahama annabi sallallahu alaihi yana nufin mala'ikun da ke dokar da rama wal barakati da kuma albarka dunal mala'ikati alladhina hum alhafaza ba wai mala'ikun da ke kiyaye ayyukan bayi ba fa innahum la yufariquna aljunuba wa ghayra aljunub to su mala'ikun da ke rubuta ayyuka ba su rabuwa da mai janaba ko kuma wanda ma ba mai janaba ba kowa wanda irin mutum ne suna tare da shi وقد قيل حقيقة أنفنا إنهم إنه لم يرد الجنوب الذي أصابته الجنابة malamai suka ce wannan ba ana nufin cewa mutumin da duk janaba ta same shi cewa mala'ika ba zai shiga gidan ba ba ana nufin mutumin da janaba ta same shi fa akarar intisala fa akarar intisala ila awani huduri salat sai jinkirta yin wanka har zuwa dab da lokacin sallah walakinahu allazi yajnubu wala yaghtasilu bar dai ana nafi anan wanda zai samu janaba kuma ba zai wanka ba wa yatahawanu bil ghusl yana yin wasa yana wulakantarwa da wannan wanka wa yatakhidhu adatan sannan kuma ya riki wannan din a matsayin al'adarsa wa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yadufu ala nisa'ihi bi ghusl wahid domin ya tabbata a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yakan zagaya wa matansa gaba daya kuma yayi wanka daya duk da kuma akwai ruwa da ta nuna cewa yakan yi wanka bayan kowace mace bayan ya haɗu da kowace mace yakan yi wanka hadisin imamu muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 109 وفي هذا تأخير الاتصال an awwali waqti wujubi a cikin wannan akwai halarcin jinkirta wanka daga barin farkon lokacin wajabcin yin sa wa qalat aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya dade ita ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanamu huwa junubun wa la yamassu ma'an tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci alhali yana tare da janaba ba tare da ya taba ruwa ba amma kuma wannan hadisin kada wani ya ji ya ji wani abu a ransa akwai hadisin da yake wato bayanin shi wannan din kasan hadisai zaka ji wata ruwaya sai mun samu wata ruwaya ita kuma tana ƙarin bayani akan wannan ruwaya to in kuma wata ruwaya ta zo da ƙarin bayani akan wata to akan ɗauki wacce take da ƙarin bayani din ya zama ta shafe ko ta shafe wannan ko kuma a haɗa su duka biyun a yi musu hukunci ɗaya ma'ana ɗaya ya fassara ɗaya kenan wancan a wancan ɗaya ruwayar da nake nufi yace annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci alhali yana da janaba har sai ya kama ruwa kuma ya yi aluna wani imanu kuma zai ce to ai anan an ce wala ya musu ma'an baya taɓa ruwa to za a iya ɗaukar cewa wala ya musu ma'an ɗin tana nufin wanka ne ba tare da ya yi wanka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutum tsafta duk abin da kai kake ji a yanayi na mutuntaka ta ka kai kana ganin wannan abin kana jin kunyar ka yi shi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka kunya dan haka ba za ka jingina mishi wannan ba wa amma kalbu amma kari da aka ce in akwai shi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi mala'ika ba shiga gidan wa huwa an yamtaniya kalban la li zar'in wala li bar'in wala saydin shine mutum ya ajiye kare a gidansa ba don ya rika tsare mishi wata gonarsa ba ba don ya rika taya shi kiwon dabbobinsa ba ba kuma don ya rika taya shi yin farauta ba fa amma idan urra ilaihi amma idan mutum aka buƙatar da shi zuwa ga rikon kare din fala haraja ilaihi fi ba'd al-umur to babu hani gare shi a cikin sashen al'amura aw li harasati dari ko kuma saboda tsaron gidanka unguwarku akwai yawan barayi nan da nan an shiga gidan wani an yi sata an shiga gidan wani an yi sata an shiga gidan wani ma an yi sata idan kaga haka abin yayi yawa to babu laifi ka nemi kare din in har za ka iya ajiye shi kenan sai ka nemi kare din musamman ma wanda aka yi mishi training ko kuma za ka iya mar training din yadda zai kama barawo din wala haraja alaihi insha Allah to wannan kam babu hani gare shi in Allah ya so wa amma suwaru amma sura da ake nufi a nan fahiya kullum musawwirin min zawatil arwa to ana ana nufin duk wani wanda zai zana wani abu ko ya sassaka wani abu ko ya gina wani abu daga abubuwan da ke da ruhi a cikin su sawa'un kanat laha ashkhasun muntasibatun aw kanat manqushatan fi saqafin aw jidar daidai ne wannan abun an yi shi ne kamar wani abu ne kamar mutum haka a kafe a tsaye ko a zaune ko kuma a an tsaga abin ne haka ma'ana an sassaƙa ne kamar da gatari ko wani abu da haka aka yi abin ko kuma shin an zana shi ne kamar a ainihin silin haka na gida don duk suna yi a wancan zamanin aujidar ko kuma a jikin bango ne aka sassaƙa abin ko aka zana shi aw mawdu'atun fi namidin ko kuma an sanya shi ne kamar a wani abu na shimfiɗa haka aw mansudatun fi thawbin aw makanin ko kuma an saka shi ne a jikin tufafi ko a wani wuri haka fa yana qadiyatul umumi ta'ti alayhi to wannan hukuncin umum wato na gaba daya ya hau kan wannan din faluji tanab to da wannan din ma sai a nisanci shi wa billahi tawfiq dacewa tana ga Allah bai jibu itlafu suwari ya wajabta a lalata duk irin waɗannan abubuwan in an gansu liman qadara ala itlafiha ga wanda yake da ikon lalatawar wa izaratiha da kuma kawar da ita رواه مسلم في صحيحه عن هيان بن حسين امام مسلم يا رواه cikin sahihin sa hadisi daga Hayyan dan Husain tabi'i ne qala yace qala li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lalle imam Ali dan Abu Talib Allah ya dinda shi ya gaya mun yace mu ala asaka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu bana aike ka ba da irin aikar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayi min Allah ta da'a suratan illa damasaha cewa kada ka bar wani abu na zari face sai ka shafe shi wala qabran musharrafan illa sawaitahu wala wani kabari wanda aka gina shi aka yi sama da shi face sai ka ji ka daidaita shi da ƙasa ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى اللي منا ربنا الله سبحانه وتعالى يدات الدبودوا أبن دي يسوء كما يدرشي إنه جواد كريم حقيقة الله ميوان بيواني ميوان كرمش فعلى أي حال اللي قسيا متان قسيا يمسمى ما سماري ما سياو دا hotunan yan bal a jikin tufafinsu yanzu misali a matsayinka na saurayi a matsayinka na musulmi kuma yanzu kana jin yanzu akwai kafirin da zai yadda akwai wani dan kwallo misali a ci wani dan kwallo mai suna Ahmad akwai mai suna Abubakar kana jin yanzu akwai kafirin da zai yarda ya sako riga mai suna Ahmad kuma ya tafi coci ta bar shi kuma ya shiga eh kaga ba za su yi ba su ma ba za su yi ba amma mu namu yanzu sai ka dau sai ka dauko riga mai suna Ronaldo ko mai sunan Pele ko Maradona ka zo masallaci ka hau sau kuma da wannan bingilalliyar rigar wani kuma da za a ce maka da Allah zo mu je za mu je ne wajen ciyaman za mu je ne a gaisa da ciyaman kaza kaza kaza wallahi sai ka koma gida ka canza riga ba da wannan za ka je gaisa da ciyaman ba ko wurin gwamna a ce wani shirye da Allah wani za mu je hau motar nan mu je da kai za a je gaisawa ne da gwamna har da kai za a shiga wurin gwamna a gaisa da shi wallahi ba za ka yi lokaci da wannan rigar ta Ronaldo ɗin ba sai ka canza wata kaga a gunka a aikaci kana nuna kenan cewa gwamna ya fi mutunci a gunka ka fi jin nauyin gwamna ka fi jin kunyar sa fiye da Allah so na kai kama da samari don Allah a kiyaye muke nuna kamar addinin mu ba shi da wani mutunci a gunmu shi yasa suke ganin damar da suka taba addinin namu an taɓa addinin kuma mu zo muna ta ana ta ƙona ƙoni ana ta yin abubuwa wanda wannan ba zai canza komai ba wallahi mu ya kamata mu nuna musu cewa addini yana da kima a gunmu al'ada mu nuna musu cewa tana da kima a gunmu yanzu kana jin yanzu akwai inyamurin da zai yarda ya sako doguwar riga da hula da abaya eh alhali shi ba musulmi bane ya dai dressing irin na musulmi kasan ba za su yi ba ko ya yi rawani kasan kaga ba za su yi ba amma kai ka yadda kai aski irin nasu ka yadda kai aski irin nasu na saba ba ku labarin wani ko wanda ya yi aski irin na irin na waɗancan mutanen irin na arna ya taho kafin ya ƙarasa gida ya suka haɗu da wata arniya dama ta san shi wani dattijon haka arniya sai ce mishi wane ce kai amma wannan askin naka da kai ba irin naku ba irin naku bane wannan irin na yaran mu ne yaran mu ne suke yin wannan ba irin naku bane yaji shi dai anan sai yaji kunya ta kama shi saboda haka bai ƙara sa unguwar su ba daga nan kawai sai ya koma ya je sake biyan kuɗi shi da Allah a cikin wani abu akwai wanda yake gaya mishi shi ma wata rana ya yi sha'awar irin wannan askin sai je ya yi da ya je yayi da ya zo da shi gida yana ɓoye-ɓoye yana ɓoye-ɓoye sai baban shi ya gani da ya gani baban nashi malami ne ba faɗa ya mar ba kiran shi ya yi cewa na zo shi da Allah ni wani kwa ya fito ita tambaye shi na wani wanzami mai aski ya ce iya fito ya ce da Allah ɗauko babur da Allah ka goye ni ka kai ni wurin shi ya ce irin askin nan na kanka shi za a yi mu da hada ruwan jikinsa shi da ake hana shi taba babur yau an ce je ya dauko babur har da ruwan jikinsa ya ji an ce ai za ka kai ni ne da Allah irin askin nan na kanka ni ma ya kamata a yi mun shi sai ya ce ya ce malam dan Allah a yi haƙuri wallahi ba zan ƙara ba dan Allah dan Allah malam a yi haƙuri wallahi ba zan ƙara ba kuma yanzu ma daga nan dama a zaure suka yi haka da baban ya ce daga nan kuma wallahi yanzu ba ma zan shiga gida ba zan je ne a aske don Allah a yi haƙuri ba zan ƙara ba da ya je aka aske mulki shi kenan bai ƙara yi ba yi salo ne irin wannan na malamai wanda ya fi kama mutum kai ta zage shi ko kai ta wannan ɗin shi to ala ayi halin sai ka ɗauki kanka a matsayin mai daraja sannan za ka yi daraja a gun waɗanda ba kai ba wadda aka ya kamata mu canza Allah ya gyara mana samari ba wai hana mutum sa rigar 'yan ƙwallon aka yi ba amma har za ka sa ka nemo rigar 'yan ƙwallon mana wanda babu sunan kowa a jiki ai akwai ko sai ka je a sa ma irin sunanka a rubuta ma irin sunanka shikenan duk dai 'yan rigar 'yan ƙwallon ne shi kenan karga yawo da ta kuma aya cikin 'yan ƙwallon ma akwai musulmi ko ba akwai irin su amur musa ba ɗan najeriya to ka je a rubuta maka irin sunayensu mana ko yawwa amma ka ɗauko sunan arni wanda bai yadda da allah ba kuma ka zo ɗakin allah ka ce kuma za ka gaida allah da sunan arni a jikinka kafiri maƙiyin allah maƙiyin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan istihza'i ne da addinin Allah na'am warai da gaske warai da gaske sai ta su gaskiya ne a yanzu duk yadda za ka yi da su ko a talabishin ko a drama ko a jarida ko ma a mi ko a intanet kafin ka ga bature kwaya daya da dressing irin na larabawa sai ka ga larabawa sama da guda ɗari sanye da kot da wando irin diresin na su wa'ancan ƙwarai da gaske ba haka mu ma abin ya gangaro mana sai dai Allah ya gyara mana alkabiratu tasi'atu wal arba'un kabira ta 49 alladam wan niyatu wa shaqqu thawbi wa halqu ar-ra's shine marin fuska da yin kukan kyara shine niyaha wa shaqqul jurub da kuma yaga aljihu wa shaqqus saw da kuma yaga tufafi wa halqur ra's da aske kai wa natfuhu da kuma cizgewa gashin kai wa du'a'u bil waili da yin addu'ar shiga uku was suburi da kuma addu'ar mutum ya lalace ya shiga uku inda musiba yayin da musiba ta samu mutum haramcin aikata irin wayannan abubuwan shi zamu ji a wannan babu rawayna fi sahih al-bukhari an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala al-hafiz az-zahabi yace mun ruwaito a cikin sahih al-bukhari daga sayyidina abdullah dan mas'ud Allah ya ji shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce laysa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyub baya tare da mu baya cikin mu wanda ke marin fuskarsa kuma yana keta arjihunsa wada abida awal jahiliya kuma yake yin kira da irin kiran nan na jahiliya mun shiga uku mun lalace rumfa ta rushe mun fallasa mun fito rana wane na wane ne irin da yadda jahilai ke yi yayin da aka yi mutuwa ko yayin da wani babban abu na musiba ya same su to wannan haramun ne kamar yadda muka ji a cikin wannan hadisi wa rawaina fi sahihaihima an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala mun ruwaito har ila yau a cikin sahih bukhari da muslim daga sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-sariqati wal haliqati wash shaqati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bara'a tsakanin shi da dumatar da idan musiba ta faru za ta daga murya tana yin kuka ana jewa muryarta daga ko'ina wal halika da matar da ke aski kitsan da ke kanta wa shaqa da kuma matar da ke keta tufafinta saboda babanta ya rasu ko saboda ɗanta ya rasu ko saboda mijinta ya rasu ma'anar as-sariqa din nan allati tarfa'u sautaha bin niyaha ita ce matar da ke daga muryarta tana kuka wal haliqa ma'anar haliqa shine allati ta halqu ra'saha wa tantifuhu inda al-musiba ita ce matar da ke aske gashin kanta ko kuma ta tilge shi yayin da wata musiba ta same ta wa shaqatu allati tashqu siyabaha inda al-musiba ash-shaqatu ne ita ce wacce take kera tufafinta yayin da musiba ta same ta wa kullu hadha haramun bi ittifaqil ulama dukan wani abin da aka ambata dinnan haramun ne bisa ittifaqin dukkan malamai kadalika ya haramu nashru sha'ri haka ne ya haramta wato tabbala gashin kanta ta warware kitsan da ke kanta wa ladamul khudud da kuma marin kumatunta wa khamsul wajhi da kuma ya kusa fuskarta wa du'a bil waili was subur da kuma kira da cewa ta shiga uku azaba ta same ta ta lalace ta yi menene duk wannan haramun ne wa an ummi abiyata radiyallahu anha an karbo daga sayyida ummu abiya ɗaya daga cikin faqihai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mata qalat tace akaza alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bid'ati lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike alƙawari gare mu yayin yin chaffa da shi Allah na nuha cewa ba za mu rika yin kukan kyara ba shine kukan da na daga murya ai ta kuka rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala an karo daga sayyidina abu hurairah Allah ya rida shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isnatani fi nas kuma bihim kufrun mutum biyu daga cikin mutane lalle akwai nau'i na kafirci ko kuma butulci tare da su at-ta'anu fil ansab yin suka a cikin nasabar wani dan kun samu matsala da mutum sai karɓar suka a cikin nasabar shi ahab ai baban shi ma ba a san asalin sa ba ai kakan shi ma ba a san asalin shi ba ai kaza kaza to kaga wannan akwai nau'i na mutunci ko kuma kafirci tare da shi wani ya hatu alal mayyit da kuma yin kukan kyara saboda an yi wa mutum mutuwa mutum ya ta yin ihu yana yin kururuwa rawahu muslimun muslim ne ruwaito shi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga sayyidina abu sa'id al-khudri Allah ya rida shi yace da an rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'ihata wal musmi'ata lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa matar da ke daga murya tana ihu tana kuka da kuma matar da ke zama tana sauraron ta rawahu abu dawud abu dawud da ya rawaito shi mu anan zamu ji wasu daga cikin wayannan abubuwan tamkar bakin abubuwa amma su a wancan zamanin akwai mutanen da su sana'ar su ma kenan idan aka yi maka rasuwa sai ka je ka ɗauko haye su a biya su su za su zauna ne ƙwararrun 'yan kuka ne har yanzu ma akwai kuma za a je a ɗauko haye su za su zauna suna yi wannan in ta yi ta ɗan gaji sai ɗaya ta karɓa to su ake nufi a cikin wannan hadisan to yana daga cikin faniyaha kamar da malamai suke faɗa wasu cikin malamai yana da cikin niyaha shi kansa ma zaman karɓar gaisuwa akwai malamai da yawa waɗanda ba su yadda ma da zaman karɓar gaisuwa ba wallahi ya kamata mu sani yanzu kuma zaman karɓar gaisuwa musibar da ke cikin zaman karɓar gaisuwa a yanzu a wannan zaman da muke ciki har ma gara ma waɗannan ɗin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa a wannan hadisi domin illar illar da yanzu ake samarwa ta dalilin zaman karɓar gaisuwar wallahi har gara ta wayan nan da kaga wayan nan duk abin da suke yi yana karewa ne akan kansu shi ne mamaci tun da ba shi ya bar wasiyar cewa a yi mishi wannan kukan ba ba ruwan shi da wannan kuma wannan mai kukan duk ino ta kare a iyakanta to amma yanzu abin da ke faruwa shine an maka rasuwa ɗanka ko matarka ko ƙaninka ko mahaifinka wani ya rasu sai ga kana jin zafin wannan rasuwar kana jin wannan raɗaɗin to amma kuma dan dan buhun shinkafarka wanda ka kunce shi jiya to ka tabbata cewa a wannan kwana ukun da za a yi na karɓar gaisuwa sai ya ƙare in ma ya isa kenan lallai kuwa nan za ka ga wani wanda kai baka da wani haɗi da shi ba wani ba abokin ka bane ba abokin kanin ka bane ba kuma aminin baban ka bane amma ya zo da shi za a karya da safe a gurin eh sabanin da da sai wanda abin ya shafa shi za a gani a gurin kaga da lalle kuwa lalle kuwa haka ne tabbas kaga da da da makwabta ne da abokan arziki ko sai ga kawa abinci ku masu gidan ba za ku girka ma murhu ba amma a yanzu da yake rowa ta yi yawa kwaɗayi kuma ya yawaita shi bai girka daga gidansa ya kawo muku ba amma ya zo wanda kuka girka ɗin da kuma wanda masu tausayin ku suka girka suka kawo muku da shi za a ci ya zo da shi za a karya inda yar wata madara madara a nan sai gana in Allah ji kansa dan karo mu madara nan da Allah an da rana ne sai ya jira an kawo ta jalof lafiyayyar jalof ta gidan Alhaji wani to ko ya koshi sai ya kara sai da ma abin da ya kawo shi kenan kaza ko wadanda fa har yaji suke daka da kansu sa arjun suna yawon bin irin wannan gidajen da aka yi rasuwa to dan an kawo abinci gashi nan lafiyayye amma yaji bai ji ba sai ya kunto na arjunsa sai ya ƙara akwai wanda ma da da cokalin sa yake zuwa to kaga duk wannan abubuwa ne wanda mutane sun dora wa kansu wanda kuma gaskiyar magana addini dai bai dora mana ba domin har yanzu nan mun duk karatun nan ba za ka ji an ce maka ga farallan zaman karɓar gaisuwa ba ko sunnonin zaman karɓar bisa ba za ka ji ba ba shi kenan ba wata gaba ce ta addini ba magana da zan yi kenan yanzu mana abdullahi ya ce ba ma cin abincin ne matsalar ba a'a maganganu da hirarraki sosai kuwa wannan shi ne ma babban bala'i an wani ne ma ya zo ya yi gaisuwa ya tafi sai ka ce oh wani ko an samu wani abin ne an gaji da ya sabo shi da oh wani fa da alama ya samu wai wace harkar yake ne yanzu shi yana kuma sai ka ji an dawo an bar jimamin wanda ya rasu an dawo hirar shi wannan wanda ya zo da ƴan sabuwar shadda inda mota ya zo da ce oh a gama wannan oh wani fa an shiga gari wai wannan mota ta ce kuwa ai kaza kaza ai alhaji wani ne ya buɗa masa sai ka ji kuma an dawo hirarsa ana cin namansa sai ga an kawo hirar siyasa ana ta yi ana ta yi ko hirar kwallo kaga wani kai ka zo ma za ka yi musu gaisuwa kana sallama amma ba su ji ba ana hirar ɗin ƙwallo to gaskiyar magana a ra'ayi halin waɗannan wayannan duka abubuwa ne wanda ya kamata mu sauƙaƙa wa kanmu da yawa ana samun mutanen da in za su rasu ma sukan bar wasiyar su kar a yi musu wannan zaman Allah ya ji kan Ashek Ismail Khalifa shi da zai rasu ya bar wasiyar cewa shi kar a yi mar wannan zaman saboda haka ana gama binne shi aka zo za a zauna sai riba shi ya miƙe ya ce shi mai rasuwar ya bar wasiya ya ce kar a yi mishi wannan zaman shi kenan kuwa wannan shine abin da sahabbai suke yi da sura tabi'ai in kana da uzuri na yi musu taziya sai dai ka bi su kasuwarsu ko gonarsu ka je ka musu taziya a can to amma yanzu ya zama kamar wani biki ne ma ya zo min ni ma sai na je mar bai zo min ba ni ma ba zan je mar ba ai sai ya mutu gori kuma a ce baka damu da abin ba ai kaji Allah da ya gyara mana wani abi burdata radiyallahu anhu qal an karbo daga abu burda wannan hadisi mun karanta shi a baya na ji kuma karatun fatul gaffar mun karanta dai wannan hadisi an karbo daga abu burdata al-aslami ko kuma abu burdata ne dan abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace waji'a abu musa al-ash'ari sai na abu musul ash'ari ya yi jinya ta gushiya alaihi sai aka sumar da shi wa rasu fi hijri imra'atin min ahlihi alhali kansa yana kan cinyar ɗaya daga cikin matansa fa aqbalat tasihu biran nati sai da kasance tana yin ihu tana yin kururuwa fa lam yastati an yarda alaiha shi mijin mijin bai samu damar da zai mata raddi ya mai mata da magana ba falamma afaqa yayin da ya farfado daga suman shi ƙara sai ce mata ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nayi bara'a daga wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bara'a daga gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bara'a daga matar da ke daga muryarta yayin da musiba ta same ta da mai aske kanta da kuma matar da ke yanke da tubabinta yayin afkuwar musiba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أن قال ورد سيدنا نعمان بن بشير الله يرسو يشي أقمي على عبد الله بن رواحة للي أن سمد عبد الله بن رواحة كاونشني sunan mahaifiyarshi Fatima bintu Rawaha baban shi kuma Bashir ibn Sa'ad sahabi ne daga cikin sahabban Madina shi An-Nu'man ibn Bashir shine farkon wanda aka haifa daga cikin Al-Ansar wato sahabban Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kuma mahaifiyar shi kanwa ce ko kuma yayar sirna abdullahi dan rawaha radiyallahu anhu ɗaya daga cikin komandodin yaƙi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai na abdullahi dan rawaha ta yayi jinya sai ya suma fajalat uktuhu tu'adidu alaihi sai yar uwarsa wato mahaifiyar shi sai na annu'man din kenan kaga je tana kidaya masa tana cewa wa kaza wa kaza wayyo wani mai raya zumunci wayyo wani mai yawan kyauta wayyo wani mai yi mana kyauta wani mai yi mana kaza fa qala hina afaqa yayin da yayin da ya farfado sai ya ce mata ma qulti shay'an illa qila li anta kaza ana anta kaza anta kaza yace ba wani abu da kika faɗa daga cikin wannan maganganun naki face sai naji an gaya min an matsi ni an ce min kai ne mai wannan halin kai ne mai wannan halin haka ki dama haka haka ki dama kaga wannan su ma yayi amma an ɗanɗana mashi ƙanshin lahirar tun daga shi mala'iku ne ke masa wannan tambayoyi a karjawar bukari bukari ne ya fitar da wannan hadisi wafin sayi haini ya zo a cikin sayar bukari da musulmi an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙara cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almayyitu yu azabu fi qabrihi bima niha alayhi lalle shi mamaci an yi mishi azaba a cikin kabarinsa bisa gwargwadon kukan da aka yi mishi irin kukan kururuwa da kyara kaga hadisi ne ingantacce to da lalle ne in har kana da dama da zaka iya yin magana to ka gaya wa matanka yayin da ka san alamar mutuwa ya zo maka dan Allah bayan na rasu ban hana ku kuyi kuka ba amma banda daga murya banda kirawa kanku bala'i wayo kun shiga ku bana su kar ku duk wanda yayi kuma to shi da Allah shikenan an kai wannan to ka fita wa alaikumus salam kamar me? na ai kukan ba wai hanawa aka yi ba algasu malam ba hana kukan aka yi ba a hannun sama sanama ya yi kukan mutuwa na ɗansa ibrahim ma'azam an ga hawaye ya zuba a fuskar shi ya yi kukan mutuwa da cikansa ɗan gidan sai da ruƙayya ko kuma sai da zainab to amma a nan sallam kawai cewa ya yi idanmu yana zubar da hawaye zuciyar mu tana cikin bakin ciki ya Ibrahim amma ba za mu faɗi wani abu ba ce abin da zai yarda da ubangiji mu muna matukar bakin cikin rabuwa da kai ya kai Ibrahim aka ya faɗa yayin rasuwar ɗan shi Ibrahim mu'azza kuma har ma lokacin da yake kuka din a rasuwar jikan nasa sai Abdurrahman dan Auf ya ce ya Rasulullahi wannan fa sai ya ce ya kai dan Auf wannan din da kake gani rahama ce da Allah yake sawa a zukatan wanda ya so daga cikin bayinsa a wata ruwayar kuma wani daga cikin sahabbai ne yace ya rasulullah kuma kai ma kai ma kenan sai ce ai rahama ce Allah yake Allah ke cinyawa a zukatan wanda ya so daga cikin bayinsa saboda haka zubar da hawaye ba haramun bane wannan duk mun yi amma daga murya wayyo mun shiga uku mun fito rana wannan shine abin da aka hana na'am yawwa amin ya rabu wa na bi musa radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu musa al-ashari Allah ya dade shi yace ma min mayyitin ya mutu fa yaqulu bakihi fa yaqulu sai mai yi mashi kuka ya miƙe yace wa sayyidahu wayyo shugabana wa jabalahu wayyo madafata wa kaza wa kaza wayyo wani na wayyo wani na wani hau zalika da kuma makamancin wannan illa wakila bihi malakani yal hazani face sai an wakilta mashi wasu mala'iku guda biyu suna girgiza shi shi mamacin a haka za an ta haka da ma kake a karajar turmizi imamu turmizi ne ya fitar da hadisi to haka nan ba so kake a azabtar da mamacin ka ba ai ba kai mar irin wannan din ba saboda haka ala ayi halin ne yan uwa abin da ake so gare mu shine mutum ya zama mai yadda da kaddara duk lokacin da wani abu ya faru irin wannan ka tuna girman ubangijin da ya halice ka cewa duk yadda kake son wannan dan naka ko wannan matar taka ko wannan mahaifin naka to ubangijin da ya halice shi ya fi ka san shi kai kawai ganin shi kai shi kuma ubangiji shi ya halice shi to zai tafi ne wurin wanda ya fi kowa ƙaunar shi domin abin tsoron in mahaifi ne kana ganin kamar shi ke maka kaza shi ke maka kaza ko wanka ne ko kananka ko ɗanka babba shi ke maka kaza shi ke maka kaza to wa ya sa shi yake yi ina ce ubangiji Allah to yanzu da ya mutu shi ke nan Allah ma baya nan ne ai Allah yana nan tunda ko Allah yana nan to Allah zai kawo maka wanda zai maka irin wannan ɗin ko fiye da wannan ina da ai kafin ɗan naka ya fare maka dama Allah ya ne maka to yanzu ma da baya nan din Allah dai zai ci gaba da maka to da haka ala ayi halin murka yadda da kaddara murka yin hakuri duk lokacin da musiba ta samu mutum yanzu to mai hakuri yana daga cikin alamomin imani wato yin hakuri da jurewa yayin faruwar musiba Allah subhanahu wataala yana bawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba yanzu ko wani abu ne aka ce in kai ai alhaji wani nan mai kudin garinku in ya shiga gidansu zai tabbato maka da abubuwa baya lissafawa baya kirgawa duk abin da ke aljihunsu zai dauko ya baka ai ka daure kai yawwa to ban sana kuma Allah subhanahu ta'ala wani shine akramul akramina mafi karancin masu karamci a ranar kiyama duk wani aikin lada Allah sai ya kirga ladan sannan ya bawa wanda za a bawa ce a bashi lada kaza a bashi lada kaza amma mai azumi ba a kirga mar lada haka nan mai haƙuri yayin da musiba ta same shi shi ya ba a ƙirga masa lada to da ka lalle ne yan uwa murƙa yin haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda dan shi zai rasu kuma yayi haƙuri bai faɗi wasu muna miyagun maganganu ba ce sai Allah ya gina mashi wani gida a cikin aljanna Allah zai kira mala'iku ne ya ce kun je kun karɓe ran dan gidan bawa na yace haka ne ya wurin ji yace me kuka ji bawan nawa ya faɗa ce a ya ubangiji haƙuri yayi ya miƙa lamari zuwa gare ka yace to shikenan ku je ku gidan aljanna ku gina mishi wani gida sunan gidan baitul hamd to raka yan uwa mu ƙara haƙuri musiba wannan ado ne ga bayin Allah su salihan bayin Allah idan aka kwana biyu ma ba ta kasu da musibar ba wannan ne ma yafi ba su tsoro amma su idan sun ji musibar tana ta zuwa to anan suka san cewa hadarar ubangiji tana yi da su kwarai da gaske in mun duba za mu ga ai haka ubangiji yake bayinsa shi bawa abun ubangijinsa tamkar dutsi ne ko kuma tamkar wato karfi ne a gurin makiri yanzu makiri in yana so zai yi zobe sai ya duba a cikin gwalagwalai gudan gwalagwalai da ke gaban shi sai ya duba ya zaɓi mai kyau in ya zaɓi mai kyau mai zai mar a ruwa zai tsoma shi wuta zai sa shi ya haɗa mar wuta ƙwarai da gaske sai ya zaɓi mai kyan sannan ya sa shi a wuta ya haɗa mar wuta ya haɗa mar wuta sai ya ga ya narke in ya narke sannan sai ya cura abin da yake so ya yi da shi ko sarƙa ko zobe ko wani abu da ya mai amfani ko to haka nan shi ma bawa haka yake a wajen ubangiji sai ubangiji yana so ya ɗaga martabarka shikenan sai ya jeho maka musiba in ka jure sai ya ƙara ma musiba in ka jure sai ya ƙara ma musiba wannan musibin aikin da za su yi maka shine kankare maka zunubanka da kankare daudar da ke cikin zuciyarka da wani tsatsa da ke cikin zuciyarka wanda da ka manta da Allah to wannan musibar da ta zo sai kuma kana ta tuna Allah kana ta tuna girman ubangiji sai ka ƙara samun kusanci da Allah sai ya zama ka ƙara samun wankuwa to nan sai ubangiji ya sake cura ka kamar yadda shi wancan makirin ya cura wannan narkakken karfan kai yanzu kuma musiba sai ta narka ka to yadda shi ya tura wancan narkakin karban ya mai da shi zobe ko abin wuya to ya kuma yanzu sai Allah ya zaɓe ka ya tura ka ya sanya ka daga cikin masoyan shi na gaskiya wato waliyansa kwarai da gaske to saboda haka yan uwa mu ƙara hakuri duk lokacin da kaga Allah ya jarrabe ka da wata musiba ko da iyalinka ne take yawan baka maka rai to mutum da girman ubangiji kai hakuri ya saboda Allah sai Allah ya baka rada to haka nan idan ma musiba ce ta yanayin zama yau da kullum kuma makwabci Allah ya baka mara kirki to kai haƙuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcinsa to shi tunda bai girmama ka bai girmama ka ba bai baka haƙƙin makwabtaka ba kai kai haƙuri ka bashi naka ka bashi nashi haƙƙin tunda shi bai baka naka ba a wajen Allah kai ka fita amma an ka kula shi kuka zama ɗaya shikenan har abun Allah ma dukan ku kun zama ɗaya ke to haka abin yake Allah ya gyara mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين